الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasin mu na tafsiri wanda insha Allah za mu tashi akan aya ta 87 a cikin suratul baqara muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya dace da mu Allah madaukakin sarki yace na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون
Allah madaukakin sarki yace walaqad atayna Musa alkitab haqiqa mun saukarwa Musa da littafi at-taura kenan bayan da Allah subhanahu wata'ala ya halakar da fir'auna da jama'arsa da ikonsa mulkin su da ɗagawarsu ya wuce Allah ta'ala ya saukar da littafin a taura ga Musa alaihi salam a lokaci guda su waɗancan littattafai duk da suka gabaci alƙur'ani mai girma kowanninsu an saukar da shi ne a dunkule mana a lokaci guda amma alƙur'ani shi ne wanda aka saukar da shi da kaɗan-kaɗan saboda hikimomi da Allah tabaraka wa ta'ala ainihin ya ambata wasu kuma ya bar wasu wa kaffaina min ba'dihi bir rusul kuma bayansa mun biyo baya da manzanni mana mun sanya manzanni da yawa sun biyo bayan shi wato annabi annabi Musa alaihi salam suna jaddada karantarwar ta annabi Musa da at-Taura wato su da yawa cikin manzannin ko annabawan banu Isra'il da suka zo bayan annabi Musa alaihi salam to sun jaddada karantarwa at-Taura ne sun jaddada karantarwar annabi Musa ne alaihi salam ayat ba'anahum rasulan fi isri rasulin mun biyo da su manzo bayan wani manzo wahum su ne kamar haka ko wasu daga ciki yusha shine farko bayan annabi Musa da Harun asalinsa almajirin annabi Musa din ne wa Shamwil wa Shamun wa Dawud wa Sulaiman وشعياء وأرمياه وأزير وهزقيل وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى وغيرهم عليهم السلام suna da yawa annaban bani isra'ila suna da yawa kwarai wasu malaman tafsirin ma na cewa sun kai dubbai wallahu alam suna da yawa kwarai sai dai a ba dukkansa ne aka ba su littattafai ba kaɗan ne ma daga ciki waɗanda muka sani fitattu ne a ciki mutum biyu ne a cikin annaban bani isra'ila da aka ba su littafi annabi dawud mai zabura sannan annabi isa alaihi salam wanda aka saukar wa injila na ƙarshen su kenan amma sauran akasari ko da an saukan musu da wani abu na musamman amma bai shahara ba ko kuma sun jaddada abin da ke cikin attaura ɗin ne summa isa bin maryam alaihi salam daga nan sai isa dan maryam alaihi salam wa muddatu ma baina musa wa isa alfu sanatin wa tis'ami'atin wa wa tis'ami'ati sanatin wa khamsin wa ishirina sana wato tazara ta lokaci tsakanin annabi Musa da annabi Isa alaihi salam alaihi salam shekara dubu ɗaya ne da ɗari tara da ashirin da biyar tsakanin annabi Musa da annabi Isa alaihi salam shekara dubu ɗaya ne da ɗari tara da ashirin da biyar zakarahu suyuɗi fi tahbir suyuɗi ne rahimahullah ya ambata haka a cikin littafinsa at-tahbir fi ilmi tafsir littafi ne da ya shi kamar itqan sai dai karami ne shi ya faɗi wasu abubuwa da dama a ciki na fa'idodi wallahu a'lamu makasudi dai abinda da ake nufi shine Allah ta'ala ya saukar da littafin at-taura akan annabi Musa domin shiryar da al'ummar banu Isra'ila bayan halaka Fir'auna da jama'arsa bayan gushewar wannan zalunci da dagutanci da kakkausan kafirci na Fir'auna Allah ya saukar da wannan littafi kuma bayan wato rasuwar annabi Musa alaihi salam da Harun alaihi salam to Allah ta'ala ya aiko manzanni da yawa a cikin banu Isra'ila kaga wannan yana nuna mana cewa Allah ya yi musu gata da yawa ko ba haka ba kuma ya kafa musu hujja da yawa domin ba wai annabawa manzanni ba ko malamai ne aka wadata aka yalwata cikin al'umma ai an mata gata kuma hujja ta kafu a kanta matuƙar malaman nan suna karantarwa ballanna a ce manzanni manzo bayan manzo amma duk da haka suka yi wannan butulci da suka yi suka bijirewa attaura ba su yi aiki da ita ba suka ɓaɓɓata ayoyinta suka caccanza da ƙarshe wasici da attaura ta yi na cewa a yi riko da alƙur'ani wato mana a yi imani da manzan Allah ne Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da alkur'ani suka ƙi yin wannan to kaga wannan na nuna matuƙar butulcinsu da kuma matuƙar tsaurin kafircinsu da kuma yawan hujjar Allah a kansu manzo ba ɗaya ba littafin ma ba ɗaya ba domin fitato da tafan kamar da muka ambata a taura ɗin kanta sannan zabura sannan injila duka sun ruddugu akan tabbatar da su akan tauhidi aqida ta musulunci da kuma wasici akan bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka ba su yi wannan ba to kaga wannan ya nuna butulcin su kuma hujjar Allah ta kafa akan su kuma shine daga ƙarshe dai aka ce taba'u bi ghadamin ala ghadab ƙarshe dai sun dawo da fushin Allah akan fushin Allah wa atayna isa ibn maryam albayinat kuma mun baiwa isa dan maryamu bayyananin hujjoji mu'jizozi annabi na ƙarshe cikin annabawan banu isra'ila annabi isa to mun bashi hujjoji wato mu'jizozi da ke nuna lalle shi manzon Allah ne annabin Allah ne yardajen bawan Allah ne yayi abubuwan da ya zo da abubuwan da babu wanda ya isa zuwa da irinsu ba da tsafi ba da waninsa ba kai ya ilmauta wa ibra'il akmahi wal abras kamar ya addu'a mamata su tashi, daddadewar mutuwar mamaci mai mutuwa, in ya yi addu'a Allah sai ya tashe shi da izininsa nan take. Sannan wato, warkar da makaho wanda aka haife shi ma yana makaho, irin wanda ake cewa makantarsu ba magani. amma shi sai wa makahon addu'a kuma Allah ya ba shi gani nan take. Hakanan al'abras mai kuturtar ɓacin launi ba ma ta gutsurewar yatsu ba a'a kuturta ta wato jiki ya zama mele-mele haka ya fata-fata ciwo ne mai wuyar magani to amma yanayin addu'a ya shafa mai irin wannan ciwo sai ya warke da izinin Allah da wasu abubuwa da dama da wasu ayo suka bayyana Allah ya bashi dama da izinin Allah game da Allah ta faɗa bi izini bi izini bi izini haka to Allah ya bashi wannan wa ayyadnahu bi ruhil qudus kuma mun karfafe shi da ran tsarki shine mala'ika jibril min idafatil mawsufi ila sifa asali abinda aka fi sani idafatul sifati ila al-mawsuf amma anan sai aka ce al-mawsuf ila sifa eh maimakon a ce ar-ruhul muqaddasa sai aka ce ruhul qudus ma'ana dai rai mai tsarki ran da Allah ya masa cikakken tsarki wa jibril shine malaika jibril ya taharati saboda tsarkinsa bai da wani abu na aibi bai da wani abu na ainihin kazanta bai da wani abu na aibi ko laifi mai cikakken tsarki ne da matsayi a wurin Allah kana ya siru ma'abu haisu masara yana rakiya yana tafiya tare da Isa alaihi salam duk inda ya tafiya kuma ka duba yadda Allah ke yin daraja ga wanda ya so cikin bayinsa dikacin yan adam a ce dan adam ne wannan amma mala'ika jibril wanda shine jagoran mala'iku shugabansu shine wakili kuma amini na isar da sakonnin Allah zuwa ga dukkan manzannin Allah amma Allah ya hada shi da wannan bawan Allah Isa alaihi salam ya zama yana raka shi yana tare da shi a ko ina yake ya'inuhu wa yulhimuhu al'ulu yana taimakon sa yana kimsa masa ilmin muka da izinin Allah to duk an yi wannan ma falam tastaqimu amma duk da haka ba ku bi hanya ba to ana faɗa wa banu isra'ila yahudawa ana tuna musu su yahudawa da suka rayu tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ga tarihinku cike da baiwa cike da hujjoji cike da abin da zai wajabta muku a koyi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ku musulunta amma ba ku yi ba an saukar da attaura ga annabi Musa bayan tserar da ku da aka yi an aiko manzanni da yawa sun jaddada wasu mahadaltafai kamar zabura dan malamin suka ce ita zabura wa'azuzzuka ne masu zafi masu tsanani a ciki akan sakaci da banu Isra'ila suka yi akan attaura shine mafi yawan abin da ke cikin zabura wa'azuzzuka ne da jan kunne da barazana a kansu a kan sakaci da suka yi da attaura wato ƙoƙarin mayar da su ne a kansu ya riko da attaura to haka injila ita ma ta zo ba ta kore abin da attaura ta zo da shi ba ta tabbatar da shi ta kira su a kansu ƙara riƙewa ko da ke ta zo da wasu ‘yan hukunce-hukunce kaɗan na musamman alƙur'ani ya zo ya tuna musu duk wannan cewa to su zo su yi imani amma suka suka suka bijire to kaga kenan gaba ɗaya sun bijire wa at-taura zabura injila da alqur'ani da kuma sakonnin duk waɗannan manzannin ashe ba za mu yi mamaki ba mu musulmi ba za mu yi mamakin taurin rai da tsananin kafirci da kaidi irin na banu isra'ila ba ba za mu yi mamakin sababin da yasa Allah ya fushi da su ba mutuncin su yayi yawa rashin biyayyarsu a da bijirewarsu ta yi yawa a fakulla ma ja akum rasulun bi ma la tahawa anfusukum shin yanzu duk yayin da wani manzo ya zo muku da wani abu wanda rayukanku ba sa so min alhaqi na gaskiya yanzu duk yayin da wani manzo ya zo muku bi ma la tahawa anfusukum ya zo muku da wani abu wanda rayukanku ba shi suke so ba abinda rayukanku ba sa so sai manzon ya zo muku da shi min alhaƙi na gaskiya saboda ita gaskiya ai gaskiya ce tana zaman kanta ne ba ta karkata ya zuwa ga san ran wannan ko sai dai mai son binta ya yaƙi kansa ko ba haka ba in ba a kanta yake ba to ya yaƙi kansa ya yaki zuciyarta san zuciyar tasa ya haɗu ya koma ya bita amma ba ita ce za ta karkata zuwa ga abin da wani yake so ba saboda ababen da mutane suke so na shawoyinsu da soye-soyen zukatansu suna da yawa kowa da inda ya sa gaba ita kuma gaskiya ɗaya ce saboda haka yayin duk da wani manzo ya zo muku da abin da ranku baya so istakbartum sai ku yi girman kai a takabbartum an tibai sai ku yi girman kai a barin bin sa fa fariqan kazzabtum wani bangare daga cikin manzannin ba ƙaryata su kuke yi kai Isa kamar annabi Isa Yahudawa sun ƙaryata annabi Isa suka yi masa batanci suka ce ba dan halal bane suka suka kuma yi yunkurin kashe shi suka ziga babban sarkin turawa na lokacin cewa ya kashe shi saboda zai sa a yi tawaye a yi bore ainihin a kawo matsaloli a cikin masarauta ko a cikin mulki saboda haka a kashe shi duk su suka yi wannan Allah ta'ala ya ɗauke shi kamar yadda ƙur'ani ya tabbatar wa farikan taktulun wata jama'a ma cikin annabawan kashe su kuke yi almudari uli hikayatul halil madiya abin ya riga ya shige amma dai ana kwaikwaya abin da ya faru din kamar yana faruwa ne yanzu sai ya zamanto wata jama'a kun ƙaryata su wasu kuma kuka ci gaba da ƙaryata ku ƙaryata wannan ku ƙaryata wancan ku ƙaryata wannan ku ƙaryata wannan ai qataltum kun kashe wasu ka zakariya wa yahaya kama annabi zakariya da annabi yahaya an ce sun kashe annabawan da yawa maban da su ay fastakbartum kullama ja'akum rasul wato girman kai kuka yi wato sai kuka yi girman kai kuka zamanto masu girman kai duk yayin da manzo wani manzo ya zo muku da abinda ranku baya so ko ba makawa in manzo zai zo zai zo musu da abin da ransu baya so saboda mutane ne masu son zuciya tun daga farko tun daga babban manzon nasu na farko annabi Musa alayhi salam da littafin su na farko at-taura ai kaga yadda a ce musu su yi kaza su yi jayayya aladabtar da su a ce su yi kaza haka aka yi ta fama da su to in ya zama jagoran na farko ma bai tsira daga ainihin wato ainihin kuskundarsu da kuma jayayya ko kuma tawayensu da bijirewarsu ba yake tsammani sauran manzanni saboda haka duk manzo in ya zo zai yi ƙoƙarin ya mayar da su ne zuwa ga ɗa'a zuwa ga imani zuwa ga tsoron Allah su kuma mutane da suka zaɓe bin son ransu da neman duniya mutane ne da suke jingine ayon Allah su nemi duniya to in manzo ya matsa musu kansu gyara al'amarinsu to sai su yi tunani ya za su yi su ƙaryata wani wani kuma su kashe wannan shi ne da suka yi wannan siyaƙin taubike ne yawa salo ne na an musu an kawo batun ko bayanin da salo na tambaya amma tabbatarwa ne kuma wadda take haɗe da Allah wadai ta ya za ku dinga irin wannan ai Allah wadai da irin abin da kuka yi wannan ko kuke yi an muku dukkan abin da za a muku na gata dukkan wani abu na dalili da hujja ya riga ya tabbata akan ku amma ya zamanto saboda ƙin gaskiya duk manzon da ya zo daga wanda za ku ƙarya tashi sai wanda za ku kashe wani abu ne wanda bai yi daidai ba kuma abin Allah wadai ne ainihin tattare da ku na'am
وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين
وقالوا kuma har ila yau su yahudawan dai sun ce waƙalu kuma yahudawan da har ila yau sun ce ai al-yahudu lin nabi sallallahu alaihi wasallam istihza'a yahudawa sun fadawa annabi sallallahu alaihi wasallama suna isgilanci suna wato wargi suna isgilanci sun mai da lamarin wasa suka ce qulubuna gulf mu fa zukatanmu a rufe suke yawa zukatanmu a rufe suke rufaffu ne karka gaba ma ɗaukar wa'azinka ya muhammad zukatan namu ne ba a buɗe ba a rufe suke ƙazan ko abin da yake a rufe ai abu ba zai shiga ba saboda haka uzurinmu kenan wani kaga shaƙiyanci ne ai kana ji kana gani kana fahimta da harshen da ka sani ka iya ake maka bayani sannan ka cewa mutum wai ai sam kai zuciyarka a rufe take shi yasa ba za ka karbi zance ba wannan isgilanci ne wargi ne kawai golf din jam'i ne na aglaf abinda ke rufe gilaf shine marufi muga shatun bi ya wato duka zukatan mu'amma mai yesu da marufai falata ima ta kulu zukatan ba sa gane abin da kake faɗa yanzu ko ƙaramin mai wa'azi ne ko mai wa'azi ne misali kana wa'azi wa mutane kana iyakar ƙoƙarinka sai kawai su su ce maka alaga ta malam da haƙura ma kai da wa'azin nan naka saboda mu zukatan mu a rufe suke za ka yi ta gode kana ta amin nan magana ta kana ta ɓata lokacin ka zukatan mu a rufe suke ba za su je ka ba ba su fahimce ka ba da sai ka tattara kayayyakinka ka yi gaba a kaga wannan shakiyanci ne ba wanda za a gaya wa haka ya fahimci cewa ai don saboda haka abin yake ya zuci ashe wannan shi bai sa'a ba zuciyar tasa ba a fafe ba yadda zuciyar kowa take haka ta kowa take kunne yana ji zuciya tana fahimta mutum kuma da hankalinsa sai dai in rai shi annafs zuciyar in ya zama wani abu ya kan kama a cikinta na san zuciya da bin abin da rai yake so kawai da wasu sha'awoyi to shine sai mutum ya yi wancakali da abin ya yi fatali da shi ya waƙi tsaye da shi kawai ya yi dawar cewa bai fahimta ba ya yi kunnen uwar shego ya ƙi saurara amma dai ba wai don cewa bai ji ba ko bai fahimta ba ne ba Ala ta'ala Allah ta'ala ya ce balla anahumullahu bi kufri a'a ba wai zakatansu ne a rufe ba ba haka bane bari wannan bal lil idrabi al ibtali yawa wato bari wannan magana batun da suke ba haka yake ba la'anahumullah Allah dai ne ya nisanta su daga rahmarsa abadahum an rahmatihi wa khazalahum anil qabul shine ya tabar da su a barin karba mutum ya ji din ya fahimta amma ya ki karba rashin sa'a ne ba su da rabo ne Allah ne ne santa su ba su da sa'a ba su da rabo shine kawai ba wai ainihin zukatan ne a rufe ba bi kufrim saboda kafircin su yawa tanadin kafirci dake a cikin zukatansu bijirewar da suka yi ta yi a baya ita ce take bin su saboda haka suka ja suka tsaya kuma me za ka faɗa ko kuma za a faɗa musu ba za su yarda ba akwai wanda zai zo ya ce ai shi gaba ɗaya ma kawai a daina ɓata lokaci ma kawai shi nan ya ja ya tsaya in ma ya fahimta amma ba zai canza ba wani zai fito ya faɗi wannan su ma ɗin duk abin da suke nufin kenan sai dai kawai sun faɗa ne ta wannan sai ga saboda shakiyanci da isgilanci amma abinda za a fahimta kenan su sun ja sun tsaya a inda suka tsaya ba za su bi manzan Allah masallasu ba su musulunta ba ba za su yi aiki da abinda littafinsu ko kuma littafansu da Allah ya saukar a lokacinsu da wasiyyar da manzannin suka bar musu mana cewa su bi manzan Allah su ba za su yi wannan ba kuma mai kawai su sun ja sun tsaya amma dai shaƙiyanci ne ɗorawa kai ƙarin laifi a wajen Allah shi yasa suka yi wannan kafircin ne walaysa adamu qabulihim bi khalalin fi qulubihim a rashin karbar su musulunci ko wa'azin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani gidi bane ko wata tawaya ce take a cikin zakatansu babu wannan kamar da awmin annaha mugaddata mugaddata kamar da suka yi da'awa cewa wai zakatan ne a rufe eh wannan ba shine ba inda wannan ne zai iya zama uzuri sai ce eh wanda Allah bai bashi ala ko mahadi da zai sa ya fahimta ba yanzu misali mabukata ya an dauke musu takalifi ko ba haka ba yara kanana da basu mallaki hankalin su ma dauke musu takalifi ba dora musu nauyin shari'a nauyin addini ba saboda menene saboda suna da gibi suna da tawaya ba su kammala ba tukuna amma su ba wannan bane suna da hankali hankalin da da wayan da suke mulki suna saye da sayarwa suna da iyalai suna a rayuwarsu komai sun san abin da suke yi shi ma da yake musu magana suna fahimtarsa amma dai kafircin ne kawai tawayen ne kawai ya saka haza huwa alqalil wannan kawai shine aibin da suke da shi kafircin ne ba wai wata cuta bace ko wani wani kasu suke da shi ba faƙalilan ma yominun kaɗan ne ƙwarai suke ba da gaskiya maɗin nan za'ida amma ji taƙidil ƙilla yawa kaɗan ne matuƙa ƙalilun kamar ce ƙalilun ma'ahun kaɗan ne matuƙa so ɗin nan ai imanin ƙalilun jiddan imanin su kaɗan ne matuƙa ko kuma kaɗan ne matuƙa suke yin imani kaɗan ne aka samu suka yi imani a malamansu dai da suka yi fice babu mutum ɗaya an banda abdullahi bin salam a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai akwai wahab ibn munabbah da ka'ab ka'ab al-ahbar su ma waɗannan malaman yahudi ne sun musulunta amma dai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wani fitaccen malami da za a ce ya je ya kai ya kawo babu wani mutum banda wato abdullahi bin salam wanda yana cikin banu nadir shi amma mafi yawansu akwai hadisi ingantacce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda malamai goma cikin banu banu isra'ila wato yahuda sun musulunta da al'umma su za su musulunta amma ba a samu mutum da suka kai goma cikin masanan su suka musulunta ba shi yasa gaba ɗaya suka yi rudugu wajen ɓoye gaskiyar suka bijire kawai suka tsaya wannan matsaya suka janyo wa suka halaka kansu kuma suka halakar da mutanensu suka janyo musu a fushin Allah suka zama wa duniya kuma fitina Allah ka tsare mu daga sharrinsu walamma ja'ahum kitabun yayin da kuma a lokacin da littafi ya zo musu babban littafi wannan wato alqur'ani ake nufi eh littafi ne wanda yake sananne ma'arifa ne amma nukira littazim yawa saboda kambama shi saboda girmama shi aka ce yayin da wani babban littafi babban littafi ga wataccen littafi ya zo musu shine alqur'ani ya zo musu min indillah daga wurin Allah Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi musaddiqul limama ahum yana mai gaskata abin da ke tare da su duk abinda attaura littafin attaura ya zo da shi na bayanin annabawa da bayanin tauhidi da ainihin shari'o'i akasari wato wato dukkan ma dai abinda attaura ta zo da shi ya gaskata abin alkur'ani ya zo da shi ya gaskata attaura bambancin wasu kunce-kunce kuma wannan wannan abu ne wanda yake an san da shi saboda bambancin lokaci ko yanayi amma dai cewa at-taura littafi ne daga Allah cewa annabi Musa manzo ne daga Allah yadda da darajar su da aka ba su a lokacin da aka tserar da su har ma aka aiko manzanni da yawa a cikin duk waɗannan darajojin alkur'ani ya tabbatar da su kaga inda suna da rabo kyakkyawan rabo inda suna da godiya ga Allah subhanahu wata'ala to da kawai sai su dora su yi imani inda dama suna aiki kyakkyawan aiki da attaura din to alkur'ani ba zai zama bako ba eh ƙari ne kawai ci gaba ne so sai su dora amma da yake dama can ko littafin attaura din ma ba su aiki da shi sun cancanza daga nasoshinsa da yawa daga nasoshinsa musamman ma abinda wato yake nuna tabbatar manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam da wajibcin bin sa to wannan sai yasa ba su yadda da alqur'ani ba wal jawab kazzabu amma ƙaryata shi suka yi littafi daga Allah alqur'ani ya zo musu yana gaskata abin da ke tare da su amma duk da haka sai suka ƙaryata shi wa kano min qablu yau da wato abinda yasa aka ce ake tanana ta musaddiqu limama ahum eh ko li musaddiqa lima bayna yadai kamar da kan zo a wasu ibarorin ai inda alqur'ani ya zo ya ambata wasu abubuwa da suka sani cewa haka suke a taura su ce a ai sun tabbatar a taura littafin Allah ne kuma in alqur'ani littafin Allah ne ba da za a yi su saba ya kawo sabaninsa ko ba haka ba a taura an ce kaza alqur'ani kuma a zo a ce ba haka ba kuma suna da muna da yakinin a taura littafin Allah ne wannan ya nuna ba littafin Allah bane inda an samu sabani ko ba haka ba to amma alqur'ani da yazo sai ya tabbatar da abinda at-taura ta zo da shi ya tabbatar da cewa at-taura littafin Allah ne annabi Musa da annaban suka biyo bayansa annabawan Allah ne ya tabbatar da wannan al'umma cewa lalle al'umma ce wadda Allah ta'ala ya amince da lamarinta a farkon al'amari to kaga ba su da hujja yanzu ce ba su yarda da alkur'ani ba don bai kawo wani saɓani ko babu cin karo tsakaninsa da littafinsu wa kanu min qablu kuma sun kasance gabanin zuwan alkur'ani gabanin zuwa manzo Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun kasance yastaftihuna ala allazina kafaru suna neman nasara suna neman nasara a wurin Allah wato akan waɗanda suka kafirta yastaftihuna ay yastansiruna suna neman nasara eh eh in tastaftihu faqad ja'akum al-fath in kun nemi nasara to nasara ta zo muku ko kuma kun nemi hukunci to hukunci ya zo muku suna neman nasara albarkacin wannan littafin ko manzan da zai zo akan wa'inda suka kafirta su ne mushrikan larabawa ya na suna cewa Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'usi akhirar zaman duk yayin da fada yaƙi ya taso tsakanin mashirkai mashirkan larabawa ummiyai marasa ilimi masu bautar gumaka da tsafi in fada ya auku tsakaninsu da yahudawa to sai su yahudawan su dinga addu'a suna cewa ya Allah ka gaggauta aiko manzan ƙarshe wanda za mu bi shi mai dandazo mai dafifi mu bi shi ainihin mu galaba akan wa'annan mai nasara a kansu a wata riwaya ma aka ce cewa suke yi wato la'in bu'isan nabiyu akirar zaman lanaktulannakum qabla adin wa'irin in Allah ya aiko annabin ƙarshe in mun bi shi to za mu kashe ku ku mushrikai ko jahilai marasa addini marasa ilimi in mun bi shi za mu kashe ku kisan adawa da iramawa waɗansu da suka shahara Allah ya halakar da su suna ta faɗin wannan kaga abin wannan ina tabbatar cewa sun riga sun tabbatar ba sa wani tantama suna da yaƙini cewa Allah zai aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma tamkar alƙawari ne ma cewa ani da ya zo kawai za su bi shi suna ma dokanta ko kuma suna gaggauta cewa Allah ya aiko shi suna faɗin wannan to gaba wanda zai yi tsammani in ya zo ɗin kuma ba za su musulunta ba riwaya ta inganta ma cewa dalilin da ya sa mutanen madina suka riga na makka da sauran wurare saurin bin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne irin waɗannan batutuwan da suka shaji daga wurin Yahudawan da suke tare da su. Tunda a Madina akwai Yahuda kanu muka ce. To, sau da yawa in gaba ta zo sai su larabawan da suke a Madina Yasrib ake kiran wurin a lokacin. Waɗanda ba ahalin kita ba ne su ba masu ilimi ba ne, suna bauta gumaka amma sau da yawa suna jin Yahudawan suna cewa ai wato kad azalla zamanu nabi akhir zaman lokaci ya kusa annabi ya kusa zuwa na ƙarshen zamani wanda in yazo za mu yi imani da shi suna taiwon faɗin wannan in yazo za mu bi shi saboda haka in mun bi shi za mu yi galaba a kanku to dalilin wannan sai su larabawan yasarin madina kenan suna jin manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana suka ce هذا الذي تنذركموه عن اليهود فلا يسبقنكم إليه wannan fa shine annabin da su yahudi suke ta muku barazana akan zuwa saboda haka kada su riga ku bin sa sai suka yi gaggawa suka shiga addinin musulunci albarkacin labarin da suka ji a wurin suke ta ji a wurin waɗannan mutane suka ce maza kada su riga ku shiga addini to shine yasa manzo Allah yana makka a lokacin yana fama da mushirikai irinsu Abu Jahal amma sai ya zama su kuma da yawa daga cikin mutanen Madina sun fahimci wannan addinin har ma sun shiga ciki har annabi sa sama ya tura musu masu karantar da su kafin ya yi hijira da dadewa musulunci ya riga ya kankama to albarkacin wannan labari da ainihin suke ta ji yau da gobe sai sai suka yi shiga sauri su kuma waɗannan yahudawan da suke ba da labarin abin da Allah ya faɗa ɗin ya kasance Allah ya ce falon ma ja'ahum ma arafu amma lokacin da abin da suka sani na gaskiya ya zo musu a nan da yana jin ɗab'in ne babu falon ma ɗin falon ma ja'ahum ma arafu lokacin da abin da suka sani ya zo musu maza Allah sau sama ya bayyana Allah ya aiko shi aka saukar da alƙur'ani duk bisharar da a taura sai bishara ta gaskiya ta tabbata madadin wa huwa bi satun nabi wa sifatu shine aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da sifofinsa wato bai an yi bayanin aiko shi a taura an ma yi bayanin kamanninsa na siffa na halitta abdullahi ibn salam cewa yayi farkon ganin annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi bai tambayi kowa ba saboda yanda ya fahimci a taura ya tabbata cewa shine wanda Allah ya ambata bishararsa a cikin attaura duk sun san wannan ka gani ya rifo na kuma ya rifo na abna'am sun san shi kamar da suka san ƴaƴansu to amma ya usanna an yi bayanin ma ga garin da za a haife shi ga kuma garin da wato zai zai kaura da ma irin mutanen da za su bi shi yadda tsarin su zai zama duk yadda dai zai zama dalla dalla bayani warawara wanda babu wani ainihin rikici ko ainihin ɗaurewar kai a ciki an yi to amma tsabagen son zuciya da hassada da ƙiyayya suka saka ba su bi ba kafaru bai suka kafirce masa hasadan don hassada wanda alama ɗauke sauki ya ce amma ya sudunan nasa alama a ta hamullawa mai fadle ai wato an bi ma na bal ai kawai suna hasada ne ga mutane wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da musulmai akan farar da Allah ya musu eh bawa da Allah ya musu Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya bashi manzanci ya bashi musulunci musulmai sun zo sun samu daukaka to suna hasada akan wannan ne ba cikin su yake ba sun yi tsammani a cikin su zai fito littafan tarihi sun ambata ma cewa a lokacin da suke ganin zamanin ya kusa akwai daga cikinsu ma waɗanda suka raɗa wa ‘ya'yansu suna Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tsammanin za a ciro Muhammad ɗin gidan ɗaya daga cikinsu, a ce shi ne shi kenan sai zama nasu sai a ɗora a tafi to da Allah ta'ala cikin mashiyarsa da hikimarsa da hujjarsa da ta kai matuƙa gaba ɗaya bai ɗauki wayannan ɗin ba sai ya ɗauko daga ainihin ummiyai ɗin da ake gani ba su da ilimi cikin zuriyar Ismail alaihi salam su kuma suna ɓangaren zuriyar Ishaq to sai hassada sai girman kai suka ce a ta yaya za a yi mutanen da ba su da ilimi ƙarnoni da yawa ba su da yawan manzanni a cikinsu ba da wani tarihi mai yawa jahilci ya musu yawa ba ƙarƙashinmu suke kaza kaza ta yaya za a ce an ciro wani mutum ɗaya a ciki a ce wai gaba ɗaya mu mu zub da matsayinmu mu zo mu bi shi girman kai da hassada sai suka kange su tare da kuma kwaɗayi na abin duniya da suke samu fala na tullahi alal kafirin to tsinuwar Allah dai nisa a bar rahamar Allah dai ya tabbata akan kafirai wanda gaskiya ta bayyana gare shi hassada girman kai kwaɗayi saka hana shi bin gaskiya Allah wajensa kuma nisa a barin rahama ya tabbata a gare shi su kan kafirai ne badalakan saboda ka babban la'ana ce a kansu yau da za a samu ko mu musulmi misali yadda muke rayuwa ai kana samu da yawa wani bayan ya karanta addini ya san shi amma san rai sai ya sa shi bin waɗansu hanyoyi na san zuciya na bid'a na tarayya da zalunci da azzalimai fasadi iri-iri wani ma ya zama matsafi wani ya zama ɗan duba duk ba abin da ba a yi ko da sunan malanta a cikin addini kuma daga nan mutum sai ya zo yana faɗa ko yana ƙiyayya yana nuna wato gabarsa ma ƙarara da masu ainihin riko da gaskiya wanda zai ce ayi riko da alkur'ani da sunna ayi riko da shari'a tsantsa a tsoron Allah a kyautata ai kaza sai zama abokin gaba to kaga wannan yana ainihin kwaikwayar sifofin waɗannan muyagun mutanen kenan da suka take sani daga banu Isra'ila wato Yahudawa to shi ma nau'i na la'anar Allah za ta shafe shi saboda duk inda ka samu irin wannan ba za ka rasa wani ɓangaren hasada ba don menene yara don menene waɗanda da su ba wasu ba ne za su samu ilimi a ce malamai ne yanzu wani masu a ce ɗan ƙauye ne don menene ɗan ƙauye zai zo muna ‘yan bini ya nuna mana karatu ya ce wai ba daidai muke ba to ai duka ba ƙauyukanmu ko biranenmu ba ne ilimin ko addini ya zo daga sama ya zo kuma inda da Allah ya saukar da shi sai ya sauka kuran wafar Allah ce da Allah yake saka ta haske ne da Allah ke sashi inda ya ga dama amma sai mutum ya ce a wani ɗan ƙauye ne saboda haka yaushe ne ɗan ƙauye zai zo ya nuna mana wani abu ko kuma yaushe ne ‘yan ƙabilar kaza za su yi kaza ko kuma wani lokaci sai a duba cewa in an bar wa'annan bid'o'in ko kuma wa'annan abubuwa na son zuciya za a rasa abin duniya in ba ana tarayya da mahukunta azzalimai ba ba za a samu kuɗi ba don me za ka ce a gaya musu gaskiya ko za su fusata su daina ba da kuɗi don me za a yi kaza don me za a daina kaza don me za a daina tsibbo sai su ce a to za a koma a zauna a talauci kenan za a yi soki kenan sai ka ga fada da ƙiyayya to amma duk wanda ya wannan to sakamakonsa shine nisa a barin Allah gwargwadon girman laifinsa Allah ka tsare mu daga wannan cututtuka na ainihin Yahudawa Allah ta'ala ce bi isa mashtarau biha
أنفسهم أن يكفروا بما الله بغيا أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين
Allah ta'ala yana ci gaba da kushewa da zargi da bayyana munin matsayin waɗannan ainihin mutane sun san gaskiya amma suka juya mata baya da gangan. Bi isa mashtarau bihi an fusahun. Tir da abin da suka sayar da rayukansu da shi. Abin nufi ai hazzaha mina sawa, tir Allah wadai da abin da suka sayar da rabonsu na lada da shi wato shi ne wani abu na duniya da suka zaɓa abin duniya ne matsayi ne hasadan ne me suka yi an yakfuru bi ma anzalallah a ce sun kafirce wa abin da Allah ya saukar tir da abin da suka sayar da rayukansu ko kawunansu da shi suka haramta wa kansu lada saboda shi an yakfuru ay kufruhum masdar ne mu'awwal wato tur da kafircin su wanda ya zama shine sayar da rabon kawunan su suka kafirce da abin da Allah ya saukar wato shine alqur'ani bagyan saboda zalunci irin na hasada bagyu asalin sa zalunci nafin karfi ai li ajalihi wato ai wato li yakfuru ai hasadan ala an yunzila Allah min fadlihi ala man yasha wato saboda hasadar da suke yi kan Allah ya saukar da abin da yaso na falalarsa akan wanda yaso wai tarda abin da suka sayar da kansu da shi suka haramta wa kansu lada kafircewa alqur'ani da Allah ya saukar da suka yi saboda tsabagen zalunci da hasada akan Allah ya saukar da falalarsa ga wanda ya so cikin bayinsa abin da ake nufi da wannan shine Allah wadai da abin da suka yi suka haramta wa kansu lada suka haramta wa kansu tsira suka kafirce wa alkur'ani saboda hasada kadai ba wajen alkur'ani ya saba wa abin da suke tattare da shi ba ko kuma dan alkur'ani ba gaskiya bane ba a'a kawai an yi nazilallahu min fadlihi ala man yasha kawai wai dan Allah ya saukar da falalarsa ga wanda ya so kasan shi mahasadi matsalarsa kenan Allah ne zai yi abu ba kayansa aka dauka aka ba wani ba ko kayan Allah kayansa ne baiwarsa ce ya dauka ya ba wani shi ma kuma an bashi ya nasa amma sai ya ce wai dan me shi yasa wani ke cewa ala kulli man bata li hasidan atadri ala man asata al'adab asata ala allahi fi fi'lihi li'annaka lam tarda li ma wahab fajazaka minhu bi an zadani wa sadda alayka wujuha al'alam yace yace ka saurara ka ji fadawa wanda ya kwana yana min hasada ko ka san wa ka muna na wa ladabi wa kai wa rashin kyautawa da rashin ladabi ya ce ai kamuna na ladabi ne ga Allah maɗaukakin sarki aikin da ya yi don ba ka yadda da abin da ya bani ba Allah ya bani amma kai tun da ba haka kike so ba tamkar kana ce masa ya Allah kai kuwa don me wani kuma za ka ɗauka ka ba shi abu kaza aka ga wannan tsiwa ce da rashin wato girmama Allah don shi sallama wa Allah don me za ka azurta wani wanda kan a yi talauci ya kamata gaba shi a ciki to kuma suna cewa don me za a zaɓo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a bashi annabta a bashi alƙur'ani ai a cikinsu ya kamata a zaɓa to allah tabaraka wata'ala yana yin abin da ya so ne kuma yana aiki ne da hikima da cikakken sani Allah alam haisu ya ja'alu risalata Allah shi ya san ita kowa sanin inda ya dace ya sa manzancinsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya wa tanadi cikakken tanadi da kamala cikakkiyar kamala cikin mashi'arsa shi ya dace da ya zama manzon ƙarshen zamani na duk duniya shi Allah ya zaba a wannan mataki to wannan shine abin da kawai yasa suka yi wannan suka ƙi imani saboda kar wato ba sa san Allah ya zaɓi wanda ya so ya bashi falala fa ba'u bin ghadabin to sai suka dawo da fushi ba sai nasara ba cikin abin da suka yi sai suka dawo da fushi na Allah bi kufrin bima anzala saboda sun kafircewa abinda ya sauka na alkur'ani eh Allah ya musu babban fushi wa tankiru litazim an kawo gadab din ma aka ce gadabin bil ba ce bil gadab ba a bil gadabin da wani gagarumin fushi na Allah babu shakka wannan dole ya jawo babban fushi a kansu na Allah da fushin Allah a kansu saboda ai bayanan da aka yi a baya duka sun nuna haka tun zamanin annabi Musa alaihi salam lokacin saukar at-taura da duk annabawan da suka biyo ba da littafin da aka saukar aka yi wannan bayani kuma su kansu sun zo suna ta ba da labari suna albishar ɗin zuwansa amma zuwansa kawai wato da ya zo hasada da girman kai da kwaɗayi suka sa suka ɗibinsa to wannan babu shakka ya nuna mutuncinsu da kuma sharrinsu shi yasa Allah ya fushi da su babban fushi ala ghadabin fushin ya tadda wani fushi kuma istahaquhu min qablu fushin da suka cancance shi kafin wannan bitadi at-taurat wal kufr bi isa saboda sakaci da rashin aiki yanda ya kamata da at-taura din kanta da kuma kafircewa annabi isa da ma yunkurin halakar da shi da suka yi da Allah ya fushi da su dama wannan dama wato kaga suna da babban laifi a gurin Allah sannan suka sake kwata wannan wanda ya fi muni to Allah ta'ala sai fushi da su fushi na ƙarshe ya sa duk sanda muka ce gairil maghdubi alaihim wala dallin tasuna al maghdubu alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al yahudu maghduban alaihim yahudawa Allah ya yi fushi da su to wannan fushin yana bin su tun daga sanda suka yi watsi da sakonnin ubangiji musamman suka bijire wa annabi isa suka bijire wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ma yunkurin kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faɗa ai sun yunkurin kashe shi ba sau ɗaya ba allah ne bai ba su nasara ba saboda haka allah ya fushi da su da haka ba za mu yi mamakin sharri da suke wanzarwa a duniya ba mafi yawan sharrin da ke faruwa a duniya na zub da jini zalunci na dukiyoyi zalunci na siyasa abubuwa duk da kake gani mafi yawansu gurɓacewar tarbiya ta matasa to galibi galibin waɗannan abubuwan daga tasirinsu ne Allah ta'ala ya tsare mu wal kafirina azabun muhin kuma waɗanda suka kafirta an musu tanadi tanadi na azaba mai kaskantarwa azabar wulakanci duk wanda ya fada cikin wutar jahannama babu shakka ya yi kaura kuma ya gauraya da azabar zilla da wulakanci ƙonewa da duka da hantara na mala'iku zabaniyawa waɗanda Allah bai halitta musu tausayi ba waɗanda aka ce su wato babu abin da suka fi jin daɗi da shi wato daɗinsa a rayuwarsu sai azabtar da kafin kuma an sallaka su akan kafin yadda manyunwaci in ya samu abincin da ya fi sha'awa gyararre yadda yake ainihin sauka a kansa da haɗama to haka suke haɗama wajen azabtar da maƙiya Allah Allah ka kiyashe mu wai zaqi lahum aminu bima anzalallah kuma idan aka musu wa'azi aka faɗakar da su aka ce da su ba da gaskiya da abinda Allah ya saukar min alqur'ani wa ghairihi wato alqur'ani da waninsa ma'ana alqur'ani yanzu shine littafin da za a yi imani da shi a aiki da shi shari'arsa amma littattafan da suka gabata ma wajibi ne a yi imani da su cewa littattafai ne daga Allah ba wai abin da yahudawa ko kiristoci suke rike da shi na yanzu na tatsuniyoyi da ƙarairayi da suka rubuta ba yanzu littafin da yahudu suke rike da shi wani abu da suke shi wato wani littafin da suke kira talmud talmud galibi sharhuna ne da bayanai na malaman su zamani bayan zamani ba a rasa dan wani abu kiris dan wani abu kaɗan wanda yake daga cikin anin taurata asali dan zai tsayuwar hujja a kansu amma akasari baganganu ne anin da suka kirkira suka rubuta suka canza abin da Allah ya saukar a tsawon tarihi tsawon waɗannan shekaru masu dimbin yawa za ka yi ita ma injila za a imani ne da injila a dunkule injilar da Allah ɗaukin sarki ya saukar wa annabi isa kafin a gayyara ta amma a yau ba za ka samu injilar yadda take ba cikakkiyar injila sai dai ba za a rasa wani abu ba a waɗansu kofin na injila ɗin wanda zai iya zama kafa hujja a kansu ba ɗan kaɗan amma mafi yawa mafi yawa bayanai ne na manya-manyan fada-fadansu da suka rubuta da canje-canje da suka yi tsawon tarihi Dr. safar alhawani a littafin sabon littafi al'ilmaniya yana cewa a yanzu haka malami ne na wannan zamani akwai bible bible daban-daban waɗanda suke da bayanai masu bambanta a wurare daban-daban da yawa ya ce sun kai saba'in da ɗaya a ce injilar matta injilar yohana luka matu waye-waye ba na ga sunan da yawa da yawa da yawa yace to wanne ne zaka ce wanda Allah ya saukaka kaga sai dai kawai imani a dunkule da asalin littattafan da Allah madaukakin sarki ya saukar to shine abin da ake nufi wato idan aka ce musu ku yi imani da abin da Allah ya saukar wato alqur'ani da sauran littattafa kaga ai addinin musulunci abin da yazo da shi kenan imani da Allah imani da manzannin Allah duka imani da littattafan Allah duka sannan imani da cewa akwai ranar tashin alkiyama yawa akwai mala'iku sannan akwai kuma kaddara wa'annan arkanul iman to idan aka faɗa musu wannan qalu sai su ce nominu bima unzila alaina mu dai muna ba da gaskiya ne kadai da abin da aka saukar da shi a kanmu ai at-tauratu wato at-tauratu wala nomini bima unzila ala ghayrina min alquran amma ba ma ba da gaskiya da abin da aka saukarwa wani wato wato alqur'ani sai da alqur'ani an saukar da shi ne akan ummiyai wato larabawa marasa ilimi da ba'ali kitabi bane so wannan imani da shi bai lazance mu ba don wasu daga cikin malaman yahudu daga cikin talbisin da suka yi wato rikitarwa da suka yi su ba su cewa mutanensu da sauran jama'a ba cewa ai manzan Allah ba manzan Allah ba ne ba suka ce ai manzan Allah ne amma wato ilal arabi hasatan au ilal ummiyin manzan Allah ne amma zuwa ga larabawa kadai zuwa ga al'ummarsa ta larabawa ne amma su ahlul kitabi waɗanda dama banu isra'il ne suna da ilmi suna da littafi wannan Allah ya basu za su ci gaba da riƙe iliminsu saboda kaga irin waɗannan su ne suke cewa muna ban gaskiya da abin da aka saukan mana ne kadai amma ba ma ban gaskiya ba ma ba da gaskiya da abin da aka saukar wa wani wato alkur'ani eh mu bai shafe mu ba wanda alhali ƙarya suke yi ƙarya suke yi attaura da injila da zabura da littafin da Allah ya sauka da manzon da Allah ya aiko dukkansu sun tabbatar da cewa manzo Allah manzo ne na dukkanin al'ummomin duniya in Allah ya aiko shi qul inni rasulullahi ilaikum jami'an haka Allah ya ce manzo Allah su ka ce ni manzon Allah ne zuwa gare ku mutane gabaki daya kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ta'ala ya maimaita wannan a cikin alqur'ani saboda haka sa rai ne suka faɗi yasa suka faɗi wannan wa yakfuruna bima wara'a alhali suna kafircewa suna bijirewa abinda yake koma bayan attaura din ayyakfaruna bima siwa attaura suna kafircewa duk wani littafi wanda ba attaura bane aw bima unzila ba'daha min alqur'ani ko kuma suna kafircewa abinda aka saukar da shi bayan attaura wato alqur'ani ul kace musu ilzaman wa bayanan da kufrihim bit taura eh wato ma'ana ka faɗa musu kana mai tabbatar musu cewa hujja ta kama su magana da suka yi ba haka take ba da kufrihim bit taura allati idda'u al-iman biha saboda at-tauran ma suka ce sun yi imani da ita ba su ima sun kafirce mata ai at-taurar ma ba sai aiki da littafin a taura yadda Allah ta'ala ya umarni ba ayyukan da suka yi ta yi mun karanta wasu abubuwa da daga bayanan yadda ko shi kansa annabi Musa alaihi salam da umarnin Allah ya kace da su ku yi kaza su bijire da kuma bayanin caccanja yawa ma daga cikin nasoshin at-taura da suka yi daga baya da kuma yadda ma suka ainihin wato farwa annabawa wasu annabawa suka kashe wasu kuma suka ainihin ƙaryata alhali kwa sun zo ne da karantar attaura saboda haka attaura ta wajabta musu riko da musulunci da kuma imani da littafin gaba da ake da shi gaba ke daya to sun ɗauki wani ɓangare sun bar wani ɓangare jiya ma mun karanta aiko abinda in yaƙi ya taso yakan bayi wani lokaci a tsakaninsu su anin fafata da yaƙi a tsakanin Bayahudi da Bayahudi. alhali Allah ya haramta musu su yaƙi junansu a matsinsu na al'umma guda ɗaya to saboda haka da'awar ma da suka yi ta cewa sun yi imani da attaura sun yi aiki da ita ba haka ba ne Allah ta'ala ce ulka ce musu falima taktuluna anbiya Allah min qabl me yasa kuke kashewa ma'ana me yasa kuka kashe domin abin ya wuce hikayatul hal ne kawai yawa hikayar yanda abin ya faru ne shi yasa yakan zo da madari amma abu ne da ya riga ya faru tun ba yau ba kafin zuwa alqur'ani ma me yasa kuka karkashe anbiya Allah annabawan Allah min qablu kafin saukar alqur'ani a taura ce tace a kashe annabawa ina littafin Allah zai wasici ko ya amince da kashe wani annabi ina sakamakon annabin ya zo da abin da ba sa so ne sai kashe shi afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum eh istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun ba shi bane to saboda haka ina maganar aiki da anin at-taura yake cewa yanzu ko korin gurbin at-taura kuma shine littafin ku kuma shi aka dora muku aiki da shi amma alqur'ani ba naku bane ba ku da alaƙa da shi na larabawa ne ko da waɗansu jinsuna to a taurar kanta ma kun yi aiki da ita ne shi ne ma'anar ayar in kun ce kun yi aiki da ita ku ba da amsa me yasa ku kashe annabawan Allah me yasa ku kashe annabawan Allah yaushe annabin Allah zai cancanta da a kashe shi annabawan Allah ba su zo da wani abu face shari'a da jan mutane zuwa ga tafarki madaidaici annabawa ne kuma na al'umma ko ba kamun ambata wasu sama da goma misali da aka ambata daga cikin annabawansu ba annabi Musa da annabi Harun kamar Yusha da sauran zuwa su annabi Sulaiman Dawud Sulaiman da sauransu misali duk annabawa ne waɗanda sun zo suna jaddada at-Taurat to me yasa suka kashe waɗansu su kamar yadda suka kashe annabi Zakariya da annabi Yahaya kaga kawai in mutum ya bar gaskiya ya bar gaskiya ya daina tsoron Allah imani ya sirance kuma ya bar zuciyarsa ya zama san rai kawai da sha'awa ta duniya yake bi to addinin sai ya mai da shi wasa sai ya mai da shi wani abu zai yawo da hankali ainihin a kansa amma ba haka ba ai ba ita za a yi su ki aiki da alkur'ani sannan su ce sun yi aiki da attaura domin attaura ita ta yi wasiya da yi aiki da alkur'ani kuma a yabe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma attaura kanta suke cewa sun yi imani da ita ainihin ta hana su ta wajabta musu biyayya ga manzannin su kuma ta hana kashe wani haka ma wani farin kaya ma wani haka ma mutum ga magari ma haramun ne ba wani littafi da ya halatta a kashe shi ba bisa haƙƙi ba ballantana annabi cikin annabawan Allah manzo cikin manzannin Allah saboda haka me yasa ku kashe annabawan Allah kafin alqur'ani yazo inda da gaske ne cewa in gaskiya kuke in kuntum sa in kuntum mu'mini in kuntum mu'minai bi tawrat da da da tawrat wa qanuhitum fiha an qatlihim alhali a cikin at-taura an hana ku kashe annabawa abinda aka umarce ku da shi shine ku yi imani da su ku goyi bayan su ku karfafe su ku yi musu da'a ku bi umarninsu ku hannu da hannunsu kowane annabin ya zo wa ma arsala min rasulin illa li da bi iznillah kowane manzo ana aiko shi dan ya zama an yi masa biyayya da izinin Allah saboda haka yasa wa kashe su wal kitabu lil mawjudina fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar ana fuskantar da ita ne ga banu Isra'il wato Yahuda wanda suke raye a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima fa'ala aba'uhum ana tuna musu abinda iyayensu suka yi tun farko kakanninsu na farko wanda su kuma suka zo suka dora akai ake so ake yanzu su gyara al'amari kakanninsu sun bijire sun kibin Allah sun kibin at-taura to amma yanzu manzon gaskiya ya zo su rabu da san zuciya su yi aiki da wasiti na attaura da sauran littafan banu isra'ila su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su riƙe alƙur'ani su musulunta to amma san rai da wannan hasada da kuma san abin duniya da suke tatsa suke samu a hannun mabiyansu wani abubuwan sai suka haɗu suka zama sababi kuma sanadi na shaƙawarsu a rashin rabonsu a wurin Allah laifukansu suka yawaita suka ƙibin manzo Allah sun suka ɓoye sifarsa suka ainihin ɓoye gaskiya cewa addinin musulunci addinin gaskiya ne ka akwai lokacin da mushrikan larabawa suka tambaye su tambayi malamansu suka ce musu za mu tambaye ku tsakaninku da Allah tunda ku ne malamai mu ba mu da karatu tsakanin abin da muke yi don Allah ku gaya mana gaskiya abin da muke a kai na bautar gumaka da kuma shi abin da Muhammadu yake kira zuwa gare shi na addinin nan wanne ne daidai a abin da kuka sani na ilimi ku gaya mana gaskiya cikin abin da kuka sani su suka ce musu ai abin da kuke a kai shi ne daidai tun zamanin annabi ibrahim tun waye suka ɓata tsarin musulunci suka gaya mashirikai wai bautar gunki bautar gunki da mashirikai suke yi da tsafe-tsafe da abubuwan da suke yi wai shi ne ya fi zama daidai akan musuluncin da maza Allah sama ke jagoranta ba don komai ba sai don son zuciya to kaga wannan waɗanda suka kai ga wannan ai batan basiransu ya kai matuƙa to abin da suka yi ɗin ya kore imani faufau to haka nan ayoyin suke ci gaba da bayanin halayyar banu isra'il waɗanda suka zamanto al'ummar yahudu wanda tun wa'incan da ɗaɗɗen tarihi har zuwa yau su ne dai ake ta fama da su ƙur'ani shi ne mafificin littafi da ya sifanta mana su ya sanar da musu wane ne kuma duniya yau tana ji a jikinta sakamakon sharrinsu ko ba haka ba ne sun riƙe ragamomi na harkokin duniya tattalin arziki ƙarfin soja ƙarfin siyasa makirci iri-iri na kangarar da mutane da ainihin wato zamanantar da fannoni daban-daban na sabon Allah da kirkiro wasu ma duka don shaidanci duka hanyar su ce wajibinmu a matsayinmu na musulmi mu gode wa Allah da wannan tafarki na sun ce da dawamar alkur'ani da ya mana bayani dalla-dalla daki-daki game da sharrinsu da makircinsu da kuma yadda Allah ya juya musu baya ya la'ance su kuma ya mana wasiya kan mu kauce daga hanyarsu haka manzonmu sallallahu alaihi wasallam da sanda muka ce idina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin muna roƙon Allah ya shirye da mu tafarki madaidaici ba tafarkin waɗanda suke an yi fushi da su ba kuma ba waɗanda suke ɓadato ba to yahudan su ne almagdubu alaihi wannan dan a basirantar da mu ne roƙonmu ga Allah madaukakin sarki shine Allah ya ƙara mana basira wajen riko da gaskiya da kuma gane hanyoyin bata domin kauce musu na tambaya ce na'am na'am na'am na'am eh eh eh mm tambayar da yake ita ce kamar yadda kowa ya sani hauhawar ko kuma faduwar darajar naira saboda in aka zo canji yadda wato canjin abinda yake a matsayin dinari ashirin ɗin to sai ya zama kullum abin yana hauhawa sosai saboda faduwar darajar kuɗin lissafi da ake yi na nisabi abin yana yin yawa sosai fiye da yadda yake a baya to shi ne ke tambaya cewa zai cire zakka ne a bisa yadda yake fitarwa a da ko kuwa a'a zai bi wannan lissafin ne ba da wani dalili zan iya cewa tun da ba zinariyar ba ce ake rike da ita yan ita ce ba wanda zai ya rage mata ko ya ƙara mata daraja darajar ta zatiya ce game da malamai suke faɗa to amma tun da kuɗi ne waɗanda ake mizanta su da ainihin asalin zinare kuma tun daɗewa abin da ake tafiya a kansa shine cewa dai kullum ana duba yaya canjin yake tafiya ko ba haka ba bana a ce lissafin ya kama kaza kenan wanda suka sani su a cewa lissafin ya kama kaza ba kamar bara ba haka abin yake ta tafiya ba zan iya cewa ba za a tafi akan wannan ba wanda wanda zan iya cewa domin tunda kuɗin takarda kuɗi ne da suke kimanta su ake ba kuɗi ne waɗanda suke da kimata su zatiya ba illa dai abin da yake so saran mutane da yawa shine zaka ji lissafi na adadi mai yawa miliyoyi da yawa amma sai a ce maka ba su kai kana da miliyan biyar shida da Allah har bakwai ma a ce babu zakka akai saboda ainihin yadda abin ya zamanto to ba zan iya cewa misali ga matsayin zakka kaza misali abinda bai kai ga wannan nisabin ba a bisa canji tunda a zahiri a kansa ake tafiya yawa sai dai ni misali in ni ne nake da kudin da suke da yawa misali haka misali ihtiyadan zan iya fitar da zakka ko da bai kai adadin da suke faɗa ba dan ihtiyadi tunda in na fitar ma misali ba asara ne ba amma ba zan wajabta wani in ba da fatawa akan wannan ba misali wanda ya ce min mene dalilin ka zan ya ce masa ga dalili ga musashe ba ko ba haka ba eh wallahu alam saboda haka dai dole ya zama a tafi a bisa lissafin yawa yadda canjin yake kama wata da dama shine dai mai kiyasin Allah kuma ya kawo mana saukin al'amura yawa haka ne ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى من أعمالنا ربنا اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين